Who danger it? Who danger it? Who did it? No more, no more, wait there. Salute! Good magana! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي سترني جريناي شرح الدين المقوم بسم الله الرح- بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا النبي علي يكفي في الدنيا والآخرة علي بدر عن دنيا إلى آخرة صدق الله العلي العظيم شرح الدين المقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة النبي هو العلي إبراهيم تلقاكم فيه تلقاكم فيه إياكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا دار النسمة هو يوم الجمعة وعلي وعلها اليوم دمنا الأرض رواه الترمذي وترمذي من البخاري شرح السنة على النبي يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم Ahmad Sani, don na yi hadis. Billahi na ke ƙarfi sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. An ibn Abbas, nawa daga ibn Abbas, ƙara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani annabi ga mafikan shi wala ta fi tsanin Man sarrafu an yi hayati, mutuƙa da mutan jin karɓa, waya mutu mamaki, wani wani jirin da an. Wasu jannata alamu, wani wani aljanna ta fi daɗo, da rasa mara filin joni ro an sai. Fari wani aliyan, wani wani imam wani an jari lako, min fari, ba wa an. Fari wani waliyan, wata kata kowa imam ali. Wani kata dini an yi baki, wani kuma yi ka zara an. من أمتي كبدر أمة صالح القائل نبيهم سلتهم Sanda wajen fafunan yanki da yawa. La'ana Allah lahun da baki, ta jami'a hukar jesu annan da darga, sai Allah lahun. Zabir, Za- Zai Yesu. Pepe River. كله رك يا بيعة السلام عليك يا أمير الجنود السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من جبلي ما يا عزتي من جبلي ما يا عزتي من جبلي ما يا عزتي صلوات وسلم على محمد وآل محمد Annem karnım dörttedir. Annem karnım dörttedir. İndire gitmemin kadar. Annem karnım dörttedir. İndire gitmemin kadar. Benim karnım karnım dörttedir. İndire gitmemin kadar. Annem karnım dörttedir. Annem karnım dörttedir. İndire gitmemin kadar. Dinom Ali Manohar, Fatima Dara Manohar, Dinom Malata. Nano, Kirlitore, Nano. Annabi ga furtatar leno balatan jamwalito. Imam Ali Manohar, Fatima Dara Manohar, Dinom Malata. Imam Ali Manohar, Fatima Zahra Manwali Dino Mandalan Jawali Ikabi Japurta Tagale Mandalan Jawali Imamu Hasan Walidi Imamu Husan Walidi Jahidi Karbala Dalam Anadi Japurta Tagale Mandalan Jawali Allah يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا غير ما نذكر وانت عايز كده نتعلم ايه عن الجعلة تعلم وإن ما بابا ما وإن ما تربي بابا موقع المؤلف بابا موقع الجلال إنه موقع المؤلف ما إن ما بابا ما وإن ما تربي ما موقع المثلج بابا موقع الليل كل موقع نعم يا رب تقوى هذه بين آية الزواج لبيك الليل Tamam kowa ya fi da kalatu sarda mako. wani annabi da musa ya haru da gani idan yi ya ma'uru ba kamjul wasu ya laifin jubin jamku allah ya bai labarin ce da rahu wuri daga bude da rahu mulki ke gwamnati nuna na kudi kira ni amma dai wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabita da gwada wanci ko ashirin da ya shiyar da tsaki ilahi Praise to my Lord Allah and His blessed Prophet Muhammad to be faithful and obedient and unruly against any tyrant as well all prophet. Oh Allah, let me remain under the leadership of Muhammad as he has ruled all the tyrants of his age, as did the prophet Musa and Haruna against him. The country may be one. That it is people must be different, what is Muslim and disbelievers. I am a Muslim, not an unbeliever. And I pray to defend my religion as best as I can. I offer my blood for telling Islam free, that others may enjoy it each other. Oh Allah, answer the cries of the tyrant governor of this country, that it is pressure and avoid, and fear, hate, and evil blood. Oh Allah, until it's crushed down and leaves the society flat. Hearing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam even as part of our life. Allah, let us who said the Lord to you and steadfastly together with the leader of the rebellion until victorious is she. We yearn for what I done in this struggle. Let thee as the control of Allah. Serve our leader Imam Zafi and us. Ilahi. Defenderé. Llamo. Defenderé. Llamo. Llamo. Defenderé. Llamo.
an yadda ya fara masa kira maulana ya ce lamar su mai yuka bismillah ya tsoro huru inda a shekarar wannan ya tiyo ta tiyo da gwaranta al'ummar musulmi a cikin birnin zaria suka fito don nuna rashin amincewar su da kisan gillan da ya gudan don ya suke musulmi a falastin da kuma nuna a duniya cewa masallacin gudun da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwace musulmi a shekarun baya da kuma kasar nan tare da amfani da jami'an tsaro inda a mulkin lanana Allah ka zaman da rokin kusan jihar Kano suka buɗe wa ɗan uwa almajiran sai da Ibrahim Yakubu Alhaji ya fi zaman da ruwan wuta a wani guri da ake kiran wajen da suna ɗan mota ta da tsarar ke birnin Kano da watanni sun tabbatar mana da cewa an samu shaidan mutum shida a mulkin lanana Allah ko mari al'adar ƙarƙashin jagorancin tambar yaro suka sake buɗe wa ɗan uwa almajiran sai da Ibrahim Yakubu Alhaji ya fi zaman da yan wata a wani gari da ake kira wajen da sun akobar doka da ke insha Allah a gurgurza ta kashe akwai yan tarba da suka zo daga baya haka za mu kira su
bandirar de Jumbe. Lilo wani ikon Saudiya kautar kwen litar jalingo. Mumbai litar Shehu Ibrahim Yakubu Alzabzabi. Lilo wani Lilo wani kautar kwen mai kafin jirgin من غرب الجبل الشيخ إبراهيم يعقوب الزبزبي من غد جيدا أني يسترجع أني دوت يا أني الوقت أني درجة أني الذنب أني saboda wani taki shehu وبن حسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بالأئمة فاردني لهم إنك على كل شيء قدير صلوات على محمد
Allah ta ala saka da alkhairi insha Allah waɗannan su ne adadin makarantun da muka yau da su domin gudanar da a fare ke kuma ce wasu abubuwan da suka shafi makarantun ko jiya a wannan taro namu na albarka kamar yadda aka fara yanzu za mu gayyaci wasu ba a don iyayen mu arɗoɗi domin su kan ce mana wani abu a taƙaice haka insha Allah a za mu gayyaci alhaji abubakar ɗanyi daga oyo alhaji abubakar fanyi daga koyo insha Allah
shuɗin kaɗai ko? to ɗi wani alhaji abubakar amma iledi oyon gonmi kuma sun pongaromi kadin jalinirmi ɗum amma ɗum ƙungiya mi nani belɗum majjum ɗowa daga ɗum wangi ha ɓe amin to ɓe gaɗananomin kabilaji amma daga ɗum wangi ɗowa min keɓi dama maɓɓe to min nawni neɗɗo gooto so ɓe njaha wuro defaari ma fof ɓe- ɓe piidango to wari neɗɗo gooto sey ɓey to ɓe mbari mutum gooma amma daga ɗum wangi mi nani belɗum majjum wa jooni kam ɗum ustiri jooni kam ɓe tokkiti alhamdulillah yaaka ka an wonɗon
alhamdulillah arɗoyo abubakar daga gwaji a daga koyo Allah ya saka da alkhairi insha Allah za mu gayyaci alƙali sunusi abdullahi daga jalingo su ce wani abu a taƙaice alƙali sunusi abdullahi daga jalingo ana waɗanda suke bakin shigo da Allah akwai wurin zama da Allah a samu wurin zama saboda wurin yanzu su ke suke akwai a ba mu haɗin kai
Assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. Ni dai sunana Muhammad Sanusi Abdulkadir daga Jalingo muke. To na ji daɗi da Allah ta'ala ya tara ma wannan waje. Na ga ƙungiya na Fulani Kautal Koyi Julɓe a bukin Maulidi na bana da da aka yi a jag- a ƙarƙashin jagorancin eh, a Sheikh Sayyidi Ab- Ibrahim El Zazzagi gaskiya na- na na yi farin ciki fiye da yadda ake tsammani na ga taron jama'a yara da manya ƙanana da tsofaffi an sa- an amsa kira sannan muna fa- muna fata allah ta ya, ya, ya ba mu jagoranci na gari da shugabanni da suka haɗu a nan a samu ci gaba kuma a samu canji insha allah a ƙasar nan assalamu alaikum
alhamdulillah alƙalin su ne Allah ta ba ya saka da alkhairi insha Allah za mu gaici alhaji abdu kidan da harkar alhaji abdu kidan da insha Allah
السلام عليكم يا جماعة المسلمين لاليمو هلبة ساساني كوينا ويلا إفهم بنا كاوتن كوي ميدن يودون جام غادن بيبي ميدن جانجيرلي المسلم أكو المسلم musulmijo bandu musulmijo to woni huka saboda eno hon kawten koye meɗen keɓe jooɗoɗen jam gaɗen ɓiɓɓe meɗen jangille daban daban keɓen ilimin addini musulunci e jangille zamani ɗum fu un hawta un jogo keɓe un jooɗo jam duniyaaru sankiti koye o waɗi ɗo o waɗi ɗo to un jooɗoto jam na girruɗo go- bandiraw muɗum goɗɗum saboda e noon sey to un hawti koye nden kana un heɓa jonde jam un waɗa ɓiɓɓe jangille daban daban iɗe zamanu e ɗe ɗe on andirta addini neɗɗo anda ko waɗata assalamu aleykum
alhamdulillah Allah ta ala ya saka da alkhairi insha Allah za mu gaici fulani kulisi daga ah, jirgin insha Allah fulani kulisi fulani kulisi
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم من دراء أولاد كل الحمد لله من هذه مرنا هنا المبتر نيجيري هيري وانا أنتزكي الله لا من الأوتنا كوتن كوي الله لا من الأوتنا كل لو كاكا درجة النبي الله hinnan na wani hocire ɗin tsari kan to alhamdulillah kullum ni ya ci gaba to ndi jairi ko alhamdulillah allah na min da wata nan da ka kai kautal ko ebo alhamdulillah assalamu alaikum alhamdulillah fulani kulisi Allah ya saka da alkhairi insha Allah za mu gaici da wadar da daga gobe shi ma ya ce mana da Baba Garba daga Gombe.
Ah, alhamdulillah da farko ina godiya ga allah mahalicin bayin allah kuma ina ƙara godiya ta
ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ina godiya ga wannan hasken bawon Allah da Allah saukar da shi shi ne jagoranmu shi ne malaminmu sayyidina cat ibrahim ilzazzaki sharifuddin ina godiya gare shi mu fulani da aka bar mu a baya aka guje mu aka nisantar da mu a cikin garuruwa a cikin karkara a cikin jeji allah ya tayar da bawan allansa wanda zai yi kira daga farkon kiran annabawa allah ya kawo shi a zamanin ƙarshen namu na duniya ya tuna da mu fulani muna cikin bashi haske ya haskaka ya tashi ya kira dottaɓin fulani da samarin fulani ya ce wannan fulatan shinfa ba an aje shi a fulani kaɗai in kai bahaushe ne tun da ya kira kautal kwa'i to kai bahaushe kai ba fulatani ne in kai ba yarabe ne talkwa'i kai ba yarabe ne in kai nyamuri ne ya kira kautal kwa'i kai ba fulatani ne kai dukkan kabilan da ike magana tun da ya kira kautal kwa'i na musulunci in musulunci kake yi ka zo mu haɗa kawuna mu bar cewa in an faɗi maganan kautar kai kace ai ni ba fulani ba ne to malam ba haka ya kira mu dukkanmu ya maida mu mu fulani ne tunda asalin musulunshin ya ce musulunshin ya fito daga fulani bai bar ko ɗaya in kace kai ba fulata ne ba ne to kai ka fitar da kanka jagoranmu bai fitar da kai ba kuma muna godiya a gare ka ya sayyid muna miƙa godiyanmu da wilayanmu da jininmu da dukiyanmu sai dai maulidin na gani kamar yadda fulani suka amsa kuma banga bajumi banga rago banga tamre ba kun gani yadda bare-bare suka yi mana biya yaya fulani za mu kasance ne to mu canja a bisa godiyan da muke yi ina so malai ya taimake mu da addu'a mu artaɓen fulanin da dottaɓen fulanin da samarin fulanin da ƴan matansu da sistoshinsu duka mu zamo dai mun ansa kiran wannan mala malai ya taimake mu da addu'a muna godiya ya sharifuddini allah ya tsawaita rayuwa allah ya kare shi da azzaluman ƙasan nan ya kare shi tare da zurriyansa ya sanya mu a cikin inuwansa dukkan bawan Allah wanda ya amsa manzon Allah ina roƙonku da babban kalmar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu mu miƙa bai'an mu gare shi ya rabbal alamin baika ya rasulullah baika ya rasulullah baika ya rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah ba garba daga gobe Allah ta da ta ta kai insha Allah a iyayen namu suna da yawa za mu kira arka ilu daga taraba shi ma a cikin shi mu nan arka ilu daga taraba insha Allah
salamu alaikum da wani yetti allah yetti kayata ɗum gadduno ɗum ha ɗuman jariya mi kawtal pulaku e kawtal koye yetti allah giɗo ngal kawtal lalley haqiqam tabbas garɗo ɗo fu lalley hotida e farin siki yetta allah yetta malam kawtuɗo leñol salamu aleykum
wata Allah ta ala ya sauka da ke a insha Allah abu da za mu kira fulani da miƙo harkan kagara insha Allah kuma shi mana harkan kagara fulani da miƙo harkan kagara da miƙo in sha Allah ba shi akwai za mu kira sarkin fulani kuda sarkin fulani kuda
alhamdulillah alhamdulillah mi gode ki allah mi gode ki jomirawo mi waɗi farin ciki yiki lallai no noddi leyol hawri irnihi to kama take lalle goda noɗen allah goda noɗen jomirawo goda noɗen modibbo meɗen manan yakubu aldaddagi imi daddawa ya hulɓe bonino notiɗon to kama take huɓe notaki ma noto dullon kauten hoore ginzamani waɗi notti goɗɗum har ɗuma al'amari ɗum allah laamiɗo hoyna to kama take lallai dawroɗen garin yaadu ndu huto yetta yaada e meɗen min ni hannde mi walda e farin ciki yiki no leñol hawri irini hi moni no moftiɗen mbiyere nde jam allah laamiɗo hoora ko wawra mum jam alhamdulillahi salamu aleykum
in fulani kuda Allah ya saka da alheri in sha Allah a za mu kira fulani sun gode daga cikin kuba in sha Allah kuma shi mana fulani gode daga cikin kuba
bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum ya jama'atul musulmi a zahirin gaskiya gani na an ɗau gurmi ilhade amma mi mai ɗa kullum gayyato yan allah waɗa mi wari ni amma ni hino gardu mi gi mi in sha allahu daga ɗum karo tsakani allah ya nabi mi nani belɗum fiye da mamaki goda nake allah mi goda nake annabijo allah daga hu garɗo ɗo o tsakani e allah humo hankali gonɗo ni kiishi hoore muɗum to hoti lalle hoore tarihi gaɗa hoore tarihi ma e waɗa e ƙoƙari to e ɗanino e ummoto saboda e non alhamdulillahi allah waɗa barka allah ɗawta sutura allah waɗa kowa garɗo ɗo huka allah hooramo jam allah kuma hawra e wuro aljanna alhamdulillahi allah waɗa barka allah laamiɗo ɗawta riski goɗenake allah
Allah Allah ta Allah ya saka da alheri in sha Allah a waɗannan su ne kaɗan daga cikin iyayen mu da wasu cikin wani abu da yake akwai sauran da yawa muna wa sauran iyayen mu a fulani mu kuma saboda lokaci yanzu za mu da cikin Allah Muhammad Abari da a cikin wani wani abu da ke insha Allah Allah Muhammad Abari
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين bawanta ɗon sikiraɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatum to bano anduɗen nde hitande yaali fuu anen fulɓe julɓe ummatore kawtal koye julɓe en ɗon gaɗa mawludu annabijo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam gam findinki e famtinki e heptinki julɓe bandi en musamman fulɓe gomɓe ladde jooɗiɓe en ta dura e ndema e kakkilani dabbaji to alhamdulillahi en jetti allah ko ɗum noddiriyam ɗo gam waɗanki en nasiha foti bawɗe e dow juldamku warki annabijo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo tawi duniyaru ndu'u ndu wonnake caniji maaru jiiɓake jamare ndelli e nazza koye mum en ko moye ɗon ɓili jungo dow hoore e waɗa wayyo relli bo moye noddata e sayiran annabijo meɗe wangi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo noddi jamare ummatore fuu mo wi jamare paami anen kam anen na tagiti ko allah tagi en ay wonko won taguɗo en bonno allah wi'ata wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna allah to on ƴamaynoɓe moye tagi asamanji e lesɗe ɓe mbi'a jeemirawo neɗɗo fuu fuu mangu muɗum fuu sembe mum fuu ardugal mum ta wi'ayno ɗum hañum tagi sama asamanji e lesɗe wiyete aa andi woodi taguɗo ɗum sey annabijo noddi jamare faago e laawol allah mo holli yimɓe diina allah mo holli ɓe no ɓe jooɗorto naane to ɓe jooɗake no wala ko won dow hoore maɓɓe banda kaɓe shabbi e labbe e kaafaje e joga e jungo hanje mbaldete to ɗum memi ɓe sey jaha paɗɗa ɓen ton ɓe ummo jaha mbara ɓen ton noon ɗum joɗori nde annabijo wangi sey noddiyimɓe dow kalmowol koygol hangol la ilaha illallah muhammadun rasulullah moye deweteɗo wala sey allah sa ira annabijo noddiyimɓe dow konngol ngo'ol nde ɓe ngari sey ɓe laati ibadallahi ihwana ɓe laati julɓe yiryittirɓe laarabanko e marɓe hawre e konuji sey ɓe laati yiryittirɓe komoye wari tokki laawol goonga annduki diina ka'a hanka woɗɗitini yimɓe zaman annabijo hanka wartiri kisnam e hoolaare hanka wartiri jonde jam sey laati zaman chehu meɗen modibbo meɗen ardujo meɗen cheikhu ousmane ɓi fodiyo to gammadahu llahu be rahmati hanko ma nde mo tawi jama'are jiiɓake yimɓe nasti laawol toska laamlaamɓe ardeke yimɓe e dow fewre wala ko ɓe jogi banda toñange sey mo yi'i modiɓɓe ɗuɓɓe nasti nder laamiɓe faada ɓe ɗon jooɗi way ɓe teɓay no ɓe mbo'itinira jamare sey cheikh ousmane ɓi fodi o wi aa to en giɗi mbo'itinen sey nangel laawol mouhammadun rasulullah mo kawtuɗon mawludi muɗum jonta ɗo sey nangel laawol maako ngam hanko wari wo'itini duuniyaaru sa'ira ndu jiiɓi sa'ira daga abinda wa'innan suka faɗa da hausa lalle wa'innan fulani ko da yake haka ake cewa amma dai arɗo arɗo ne amma a nan yankin zaria sai na ji ana ce musu fulani fulani wato su ne jagorori kenan insha Allah jagororin fulani arɗo arɗo daga yankuna daban-daban sun yi mana bayanai muhimmai musamman ma akan haɗin kai sun yi kira ga haɗin kai a yi ƙoƙari a haɗa kai a yi aiki domin gina addini daga cikinsu akwai wanda yake cewa su a nan amma gaskiya bai taɓa zuwa ba amma ya daɗin zuwansa kuma ya san duk wanda ya zo nan ya ga ƴaƴan fulanin daji ga su nan da sandunansu suna yin karatun alkur'ani suna karanta hadisan manzon allah suna ainihin ton allah ya ce zai koma da farin ciki da jin daɗi cewa lallai haske ya bayyana a wannan ƙasan sannan ko wanda ya maganin cewa lallai mu fulani da muke daji an riga an tura mu baya an mayar da mu tamkar wawaye an mayar da ba mu san komi ba ana haɗa mu faɗa da manoma muna cikin wani hali sai alhamdulillah cikin taimakon allah sai ga wannan haske wannan kira na shehu magajin shehu ya bayyana sai ya zamanto cewa yanzu ya'yan fulani a daji sai ka gansu mata da hijabai maza ainihin wato da waƙoƙi na addini ya ce abin gwanin ban sha'awa ce to yana fata wannan abin ya kai ga tabbata kamar da shehu usman dan fodiyo tabbatar da addini ya taya da addu'a to dai da sauran daidan gwargwadon hali muna fata al'ummar fulani da suka zo daga sassa daban-daban insha Allah azim kamar da nake faɗi to za mu yi shiri domin baɗi domin bana kam gamunan gamunan kuma dai shekaran jiya su malam sun yaba wa kanuri allah ya saka musu da alkhairi to amma da dai- da dai sun ɗan zo su nan sun ga taronmu yanzu sun ga raye-rayen da muka yi to kuma dai za mu ce insha allahul azim ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba allah ya kai mu baɗi labbai ka ya rasulallah
alhamdulillah malam muhammad abdani allah ta'ala ya saka da alkhairi Ah, insha Allah insha Allah dan uwa sai su zama cikin shirin
su zama cikin shiri saboda da Allah a samu natsuwa bangaren sissa da Allah a yi mana shiru da Allah muna fata a ba mu haɗin kai Allah da wani ke cewa akar makalla fa da masbuqan mashkuran bi salawati ala Muhammad wa ali Muhammad
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء to insha Allah wal azim da yake lokaci ya kure kuma akwai wasu abubuwan da ke gabanmu a je a, zan dan tunatar da mu yan abubuwa kalilan A, na farko dai muna godiya ga Allah ta'ala da ya maimaita mana wannan taro namu mun yi shi yin irinsa bara da bara wancan da wancan ma shi- kamar wannan karo shekara na kamar hudu kenan a jere muna irin wannan taro na maulidin fulani hasatan to kuma bana wannan karin ya dan sami dan tangarɗa kaɗan na farko mun saba akan yi ranar 18 ne to sai ya zama na 18 ɗin ta faɗo juma'a da ainihin ran juma'a muke da dole mun tashi tun da kwabba kun bayan za a yi mu zauna ana sallar juma'a ana nan kuma ana wasa saboda haka ne sai aka ga cewa ya kamata a ɗaga ne a maishe shi asabat to ɗaga shi da maishe shi asabat ɗin ya sa da yake lo- cikin ƙwararren lokaci ne da yawa sun zo da hankoron ranar 18 za a yi da wasu ma har sun wo shatan motoci akan za su zo ne su kwana kashe gari su koma saboda haka ko da suka zo eh, maulidin shekarun jiya kuma aka ce musu na na fulani sai asabat su alhali sun wo riga sun yi shiri da motoci akan cewa za a koma kashe gari ne sai suka koma din ya zama bai yi- don haka ya rage yawan waɗanda da ba don sauyin nan ba da suna da. na biyu kuma nima akwai waɗansu hakimai a nan ƙasar zaria da na nuna musu taron maulidi ɗin nan suka abin ya ba su sha'awar na musu hotuna na kuma ce musu za mu gayyace su su zo su halarci wannan to kuma suka yi alkawarin insha Allah za su da su za a yi sai ya zama kuma yau asabar yanzu kuma ana biki a fada saboda haka yanzu duk wani hakimi ba dama ya ya bari ya zo taron boli don haka kuma shi ma ya sake rage mana yawan mutane don haka dai ainihin wato abin- haka abin ya zo sai ya zama na gashi nan dai ah, ya- ya zama an sami kamar dan dan ci baya kaɗan domin kamar na bara ya dan fi yawa da ma armashi a bana na ga an fi- an karfafa batun yaran fudiya wanda ainihin a a bara kamar yan fudiya ɗaya ne rak suka yi fareti har ma a lokacin yake to muna fatan mu ga ƙarin makarantu irin wannan to yanzu mun ga ƙarin makarantu daban-daban da suka zo suka yi wa- wasa wa- wa winan fareti har da irin wani fareti wanda wan- wan- wanda na fulani ne kawai to ainihin insha Allah azim ah, muna fata kuma wani janibi wanda na faɗi a wancan karon nake cewa ina fata ya zama an sami kuma makarantun haddan alkur'ani na yara shi na yara fulani a rugage shi ma a fara ganin cewa yara a rugage suna da alkur'ani a kawo kansu saboda yana da sauƙi ga gare su su su haddace alkur'ani domin a yayin da suke kiwon su kawai sai su yi ta karatun su kawai ainihin zai saukan abu ne in aka fara da ba yara tarbiya nan da nan sai ka ga sun yanzu ana iya ganin ko da daga dan abin da suka gwada mana nan mun ga cikin gajeren lokaci irin da suka nuna wa'yansu abubuwa wanda yake karatunsa an san yayi nisa sun san janibin alkur'ani sun san jami'in janibin hadisai kuma gashi kuma sun san wa'yansu abubuwa na wannan lokaci to insha Allah azim a al'amarin bafulatani wanda yanzu ake ta hujumi a kansa a wurare daban-daban da can an ɗauke shi kamar mutumin daji ne kuma kamar bayi da wayau kuma wannan ba wani abu ne illa sakamakon ci baya domin kuwa ai tarihi ba haka ya nuna ba na'am bafulatani yana kiwo kiwon nan ya sa yana zaune a daji lazim ne ya zauna a daji sakamakon zaman shi a daji din ne ya zama ya riƙe wa'yansu abubuwa wanda al'umma ke amfana daga cikin abin daga cikin wannan haka kiwon da yake wanda yake shi ke samar da abubuwa da daman gaske tun daga nama nono da duk abin da ake amfana da shi daga kiwon da yake wanda yake da ba don haka nan ba ba a sami wannan ba a wa'insu wurare ana ya kamata ne ya zama an kula da shi amma mu anan kun ga yadda halin da al'umma take a ciki ba mu da hukuma ko da hukuma ma ba ta damu da al'umma ba ne a ƙasar iran akwai waɗansu nau'in mutane wanda suka kai kama da fulani makiyaya to ainihin hassuna da shi sayar hamani yana da mai bashi shawara a kansu musamman kuma su ana biye da su ne a inda duk suka yada zango a yi masu makaranta da asibiti da komi da komi da suke bukata kuma ba a ce masu ku zauna nan ba a ce masu ku tashi su suke ganin daman inda za su je ku bi a ce su ce za su gidan sunanta umma wai ta zo da ƙazuwa shi kun san ciwon ƙazuwa to sai tana ɗaukan jaririn tana goyawa ita kuma tana jin kunya sai ta ƙyale sai ƙazuwa ya kama yaro yaro ya mutu na ce mamu kun kashe yaro ne ya za a yi ta ce to ita ba ta yi cewa ya za ta yi ta magana haka nan ta tsaya tana gani tana gani mai kazuwa na goya mata yari kuma har wala yau a irin wannan dai aka ba ni labarin yadda ma haihuwanta na fari aka ce suna tare da mai gidanta sai da sai ta ji alamar naƙuda shikenan kuma lokacin tana tana yar karama ko cikin ma da yawa mutane ba san tana da ciki ba da ta haihu sai wata ita wannan umman dai mai zo da karzuwa yanzu haka tana na muna ce mata gobe ya ɗaura zani ya rufe cibi zuwa makaranta kawai bai wadatar ba amma lazim ne a kai shi makaranta sai kuma duk mafi yawan lokaci yana tare da iyaye ne a gida to a gida ma dole a kiyaye da tarbiyya tarbiyyar nan kuma a yi masa da koya masa addini sannan kuma har wala su kuma yara kullun nukan ta nana ta mana yara ku gane ainihin ku biyayya ga iyaye iyayenku sun fi kuwa yau kasan yaro dan zamani yana ganin kamar ya fi babansa wayo ne to shi ma babanka da yaro ne saboda haka irin abin da kake yin nan dama yayi saboda haka yanzu ya fi ka sanin irin wannan abin da kake saboda haka in ka ji ya ce ka yi kaza ya san wannan kazan yana alheri ne gari to ba fullata ni fa uba ne tun da yake addini nan fa shi ya kawo shi to kuma a faɗin amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam yake cewa ya ce ba a kwatanta iyalan gidan annabi da wasu ba a daidaita waɗanda ni'ima ta zo ta wajensu da kuma wanda ni'iman ta je gare su wato wani ne kai ne wani ya baka wata daraja ya maka wani ni'ima sai kuma da kai da shi ku daidai a ni'ima har abada ya fi ka tunda ta wajenka ne alal misali har abada malaminka malaminka ne saboda mene shi ya koyar da kai ko ka zama malam shi ne malamin ko mun girman malam takan da bai koyar da kai ba shi in alaba shi ya zama shi ya koya maka alo an baki buɗe wazar da ba din shi ya koya maka ba da baka zama malam ba saboda haka shi malam ne ba a cewa malami na ada malam malam ne har abada to haka uba duk iyaye duk wata ni'ima da ka samu albarkacin iyayenka saboda ta wannan ne abin ya gangaro to duk wata ni'ima da muka samu na wannan addinin albarkacin annabi ne saboda haka ba za a wuce annabi ba to kuma albarkacin gidan su annabi ne saboda haka ba wani gida da zai taso ya buge gidan annabi har abada don haka kuma to tun da addini ko anan tun daga ƙuryen yamma na afirka ta yamma senegal mauritania ka buga har habasha da sudan a gabas bafin latini ya ɗadi in ka je sudan ba su shakku hatta ethiopia ba su da shakku daga nan ne addinin ya je ya je musu to ba yadda za a yi ku a wannan muhalli a ce wani ya zo da borno yana sai ce har da borno fa ba fulata ne ya kai har borno ba fulata ne ya kai addini eh haka ne saboda haka ba zai yi wani ya zo ya koya maka addini sai ka zo kuma ka ce ka wuce shi ba kuma yana nan a malaminka amma fa na faɗi wani abu ku gane wannan darajan ba jini ne ba daraja ce na aiki kada mutum ya ce tun da shi ba fulata ne an gama shi ba bane sai ya yi halin manya wanda ya zo ta ya murna sai a ce to shiga nan ɗakin a yi da kai
a insha Allah a gurguje duk da lokaci ya nisa za mu buƙaci malam Abdulhamid Bello ya jawabin godiya insha Allah malam Abdulhamid Bello
insha Allah akwai daura aure wannan yana yi okay ba bukatun ni tafiya ne shi ah wa za a aure wanda za a aure fatima insha Allah ah, za a aurar da fatima tahiran abdulhamid dan fulani abdulhamid bello ma dan fulani ne amma dai wannan abdulhamid ne to insha Allah wanda rada dai ka roƙa kowa ya ce ko da fara an baka insha Allah insha Allah Allah ya sa. yanzu an daura aure yanzu za mu yi addu'a ne insha Allah akwai goro za a rawo yanzu za mu yi addu'a ah, ga- ga waɗannan ma'aura biyu mu ne za ka yi amfani wajen na addini Allah mazarci ka sa mu zama fa balligna wa hadina li makhtalifa fihi min al-haqq bi idhnika fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah